أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وهول الشهوات الى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na juma'a wanda ya yi daidai da 24 da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya yi daidai da takwas da watan shidda miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya muna addu'a ta alkhairi ya allah dukkanin bukatocinmu na alkhairi allah ka biya muna su wannan ƙasa ta mu ta Nijar ya Allah ka kare muna ita ka zama da mu lafiya ya Allah muna tawassali da ibadun da muke a cikin wannan kwanaki masu tarin albarka ya Allah ka gafarta muna kurakuranmu ka gafarta ma mahaifanmu kurakuransu ya Allah duk musulmin da yake cikin tsanani Allah ka sauwake masa zuwa ga sauki na rayuwa wanda bai da lafiya Allah ka bashi lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ba mu ikon bautawa ka da lafiyar da ka ba mu ya Allah muna tawassali gare ka duk mutanen da suka rigaye mu margaya ya Allah ka gafarta musu idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta alkhairi Allah ka sauka muna damana mai albarka ya Allah ka sauka muna damana mai albarka duk abin da muke ji ma tsoro Allah ka kare muna su jami'an tsaron mu Allah ka tsare mu da mu da su baki daya yan kasuwa mu manya da ƙanana masu taimakawa addinin ka Allah ka taimaka musu bayan ka wanda suke kokari a gun hada wannan karatun alkur'ani mai girma ya Allah ka fi mu sanin su ka san bukatocin su ya Allah ka biya muna da mu da su gaba ɗaya bukatocin mu na alkhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin a jiya mun kwana a aya ta 62 a cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun yau za mu tashi a aya ta 63 sai Allah ya ce bal qulubuhum fi gham غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون الله يتي بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta da mu cewa ɗan aiki ɗan annabi Adam duk aikin da kake aikatawa na rayuwa to wannan akwai littafi da ake rubuta maka ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma kowane mutum mala'ika guda biyu da yake rubuta aiki ayyuka na alkhairi ko na asharri ko na lada kamar da الله يتي ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله يتي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد با wanda zai furta wata magana a duniya musulmi ko kafiri face Allah ya ce yana da raqib da atid da suke rubuta ayyukan alkhairi ko kuma ayyukan shiri to shine sai Allah ce bal qulubuhum fi ghamratin min hadha hakikan su zukatan mushrikan maka sun kasance fi ghamra cikin dimuwa da bata min hadha daga wannan alqur'ani da ake karantar da su ya za a yi a karanta muku alqur'ani kuma a ce bai zamanto shirya gare ku ba Allah ce hakikan batatta su ta kai bata sun kasance a cikin dimuwa da bata akan mi bin alqur'ani imani wanda ke shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce walahum a'malun min duni zalika hakikan kuma su wa'annan mutanen suna da wasu abubuwa wasu ayyuka da suke aikatawa na banna koma bayan ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bari na shirka to bayan shirka da suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala to kuma ga wasu ayyuka na banna a rayuwa suna aikatawa sai Allah ce hum laha amilun hakikan su ya kasance su suna aikata wannan ayyuka na banna sun doge akan masu aikata banna a rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya yi mutane bayanin addini ya karantar da mutane ya ɗora mutane akan tafarki na gari sai ce abin da ake da bukata kowa shine mai sabati akan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sabon Allah ba naka bane annace ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum wa ma nahakum anhu fantahu abinda na umarce ku nace ku aikata manzan rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ku aikata sa duk abin da na hane ku in ji manzan Allah ce to ku halu da wannan abin to Allah ce walahum a'malun min duni zalika suna da wasu ayyuka da suke aikatawa na sabon Allah min duni zalika ai ya'ani ba'da shirki bayan shirka wa Allah subhanahu wataala to kuma ga ayyuka na sabo suna yi sai Allah ce hum laha amilun hakikan su suna masu aikata wannan ayyuka har zawwa mutuwa ta zo musu talala ne muke musu sai Allah ya ce حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب نعم.
إذا هم يجأرون Allah ya ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun sai lokacin da suna cikin wannan bannar suna masu aikata ayyuka na banna Allah ce har zuwa lokacin da za mu kama waɗanda muka jiyar da su daɗi na rayuwa imma na kuɗi imma na ilimi imma na jagoranci na mulki Allah ce sai lokacin da muka kama waɗannan mutanen bil azabi da azabtarwa tuna larabawan makka mutane ne masu takama da cewa suna da jagoranci sannan kuma ga su da kuɗi sannan su kabilu ne na asali to shine Allah ya ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azab har zuwa lokacin da muka kama wata manyan su wa'anda muka jiyar da su daɗi shi yasa wallahi ni'ima idan Allah subhanahu wataala ya ni'imantar da kai a rayuwa ta duniya Allah subhanahu wataala ya baka wani abu na jin daɗin duniya to ka yi ƙoƙari ka bauta wa Allah kuma ka gode wa Allah da nemar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka mutanen maka larabawa kakin zawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun kasance la qiblata lahum ba su da alqibla za su kera gunki da laka ko da ice su dinga bauta ma wa'annan abubuwan a karantar da su alqur'ani suka ce manzon Allah waka yake yi suka ce manzon Allah mahaukaci ne suka ce bai da ayyuka ne har ma suka je gun Abu Talib suka ce ya amin manzon Allah ka gaya ma Muhammadu duk abin da yake bukata na rayuwa in kuɗi ne yake so za mu tara masa kuɗi garin makka ya fi kowane kuɗi a garin makka ka ji bake su wai idan Muhammad kuɗi ne yake bukata shi yasa ya fito yana cewa a bar bota musulata da uzza da manata suka ce to ya aje wannan sana'ar ya dawo dukkanin mu za mu tara masa jari ya fi kowa kuɗi a cikin garin makka suka ce idan jagoranci yake bukata ya aje za mu sanya shi shugaba sai abin da ya gani za mu yi a gare sa idan kuma mata yake bukata masu kyawu za mu nema masu mata masu kyawu wanda sai mata su fi kowane mata kyawu a duniya annabi ce wannan ba shi bane ina isa da sako ne nawa da Allah subhanahu wataala zaman ka lafiya a duniya bin dokar Allah subhanahu wataala idan kana son ka kwanta lafiya ka ji daɗin rayuwarka shine ka zaman to kana wa Allah subhanahu wataala da'a kana bin karantarwa ta wa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to Allah ce hatta idza akhadna mutrafihim har zuwa lokacin da za su ci gaba da sabon Allah subhanahu wataala har zuwa lokacin da muka kama wa'inda muka ni'imta daga cikinsu bil azabi da wata irin azaba in ma mutuwa in ma wani sabon Allah in ma kuma alkiyama ko su mutu malam suka ce man mata qamati qiyamatuhu duk wanda ya mutu to alkiyamarsa ta tashi kenan da ka mutu kai taka kiyamar ta tashi to kaga mutuwa ma musiba ce kuma da Allah ya gaya a alqur'ani kuma azaba ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da ya kwanta rashin lafiya na ciyo baya da lafiya rashin lafiyan da ya yi ajali zawar mutuwarsa annabi sallallahu ya yi kwanaki a sati bai da lafiya har ta kai ta kawo manzon rahama bai iya tahiya masallaci ga shugaban halitta duk duniya kowa na da a gare sa kowa ya da cewa manzon Allah ne banda kafirai musulmi duk duniya shine jagora fiyayyen annabawa fiyayyen manzanni jagora wanda Allah ya zaɓe shi duk cikin annabawan Allah ya fi kowa kusanci wa Allah subhanahu wataala amma gashi Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da rashin lahiya sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce ka je gun annabi Muhammad ka tambaye sa idan yana buƙatar a zauna da shi duniya a ba shi garanti ya zauna duniya ya ji daɗin duniya ya auri kalan matan da yake buƙata ya yi da'awa ya yi wa'azi duk abin da yake buƙata a rayuwa to za a ba shi in kuma yana buƙatar mutuwa za mu ɗauki rayuwan shi buɗar bakin manzan rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abin da ya gani shine ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la zuwa aljanna madaukakiya nan man- an- annabi sallallahu alaihi yake da bukata aljanna madaukakiya to a wannan rishin lahiyar manzan rahama sallallahu alaihi ya karanta da mutane abubuwa na addini gab yawa to shine Allah ce sai lokacin da muka kama manyan su da mi da azaba idahum yaj'arun sai ga su suna hargowa suna daga sauti suna neman taimako shi yasa wallahi idan mutum idan mutum ya ki bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bar karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to har abada a duniya shi da rabuwa da wahala sai ila min dilbin sai zuwa tashin kiyama kenan ba shi ba rabuwa da wahala kullum cikin wahala yake to Allah ya samu dace to Allah ya ce idahum yaj'aruna sai ga su suna mi suna hargowa suna daga sauti suna masu neman taimako a- a- ina suna neman agaji suna neman ceto sai Allah ya ce لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Allah ya ce la taj'aru al-yawma innakum minna la tunsarun Allah ce ku daina hargowa ku daina daga sauti kuna neman taimakawa ku daina wannan abin da kuke yi Allah ce inna min innakum minna la tunsarun haƙiƙan ku a gunmu fa in ji Allah subhanahu wa ta'ala la tunsaruna ba a taimakon ku ai a nan duniya ai muku wa'azi an karanta da ku qala Allah ga abin da Allah ya ce ku bi ga abin da manzo Allah ya ce ku bi kuka ki bi wannan abin kuka aikata abin da kuka dama malumai suka ce man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so a duniya to zai haɗu ko da abin da baya bukata a rayuwa idan zaka aikata abin da kake so a duniya ba abin da Allah yake so ba kai yadda kake ganin damar rayuwarka suka ce tabbas ko zaka haɗu da abin da baka bukata a rayuwa to Allah ya ce la taj'arul yawma ku daina ne hargowa ku daina neman taimako ku daina wannan cece ku ce da kuke kuna kuwa Allah ce inna minna la tunsarun Haƙ- in- innakum minna la tunsarun haƙiƙan ku a wannan rana ta alkiyama ba wanda zai kawo muku agaji ba wanda zai mataimake ku wallahi la- la mu'aqqiba li hukumi ba wanda ya isa ya tara hukuncin Allah subhanahu wataala ba wanda ya isa Allah ya ce huwa fa'alul lima yurid Allah mai aikata abin da ya ga dama ne sai Allah ya ce qad kana قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون Allah ya ce, "Qad kanat ayati tutula alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun." Hakikan fa a duniya can baya, Allah zai ce ku tuna a rayuwa ta duniya an karanta muku ayati ayoyina, an karanta muku alqur'ani, ai muku wa'azi da rana, ai muku da dare, ai muku tunatarwa, aka ce Allah ya ce, manzon Allah ya ce, ku yi kaza, ku bar kaza, dare da rana malumma suna muku wa'azi a radio kaji a salula kaji a tv kaji sama hanya kana tafiya sai kaji wa'azi duk inda kake wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidu duk inda ka samu kanka kana gamuwa ne da wa ayoyin Allah subhanahu wataala idan ka tafi a ƙasa kana tafiya ne akan aya da take girma Allah girma Allah subhanahu wataala ƙasa wannan da take takawa wane ne ya shifida ta Allah subhanahu wataala sama da aka hiddo rana kana tafiya ka je kasuwa ka yi cuwatuwa ka je biro ka yi aiki ka zo a gidanka ka huta ka ji daɗi da iyalinka duka wannan waye maka wannan abin Ai- aiki Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ce kad kanat ayati tutla alaikum hakikan a duniya ya kasance ana muku karantar da ku ayoyina an yi muku wa'azi aka ce ku yi sallah ku yi zakka ku je aikin haji uwaye ku yi biyayya ka ji tsoron Allah ka bar sata ka bar zina ta da hankali da harguwa baya da kyawu keta da zalunci da hasada bai da kyawu sai Allah ce fakuntum فكنتم على وقع بكم تنكسون Allah ce fa kuntum ala a'qabikum tankisun sai ku kasance akan digadigan ku kuna masu wargar da abin da ake karantar da ku na alqur'ani wai mutun yaji an ce Allah ya ce Imam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu a alqur'ani yace duk aikin da kake yi ka tsaya ka saurara domin umarni ne ɓard ne daga ogan Allah subhanahu wa ta'ala shugaba wanda yake shine mahalicin duk duniya wanda kowa da komi yana bukata zuwa gare sa duk girmanka duk kuɗinka duk mulkinka duk komi yana naka kana da bukata gun Allah subhanahu wa ta'ala yace idan ka ji al- aka ce Allah ya ce to ka tsaya ka ji ɗayan guda biyu ne imma umarni Allah zai baka ka yi kokari ka aikatu abinda Allah yake sa ka imma ko kuma Allah zai hana ka ka hannu da abinda Allah yake hana ka to Allah ce a duniyar da aka yi muku wa'azi aka ce ku bi Allah ku bi sunna ta manzon Allah Allah ce ala aqabikum tanke suna kun juya ne a ba- kan baya kun akan digadigan ku ba za ku juya ku saurari abinda ake karantar da ku ba ga ku da kunnai amma ba ku jin gaskiya da su ga hankali ba ka gane gaskiya da shi لهم قلوب لا يسمعون بها نعم.
ولهم أعين لا يبصرون بها نعم.
ولهم آذان لا يسمعون بها sai Allah ya ce أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ce lahum qulubun la yasma'una biha suna da kunnai amma ba sa jin gaskiya da su duk abin da za a karantar da su na alqur'ani lahum qulubun la yafqahuna biha ga zikate a zuciyoyinsu amma ba sa fahimtar gaskiya da wa'annan zukatar ga kunnai suna da kunne faka-faka amma ba sa jin gaskiya da su ga idanu ba sa ganin gaskiya da su Allah ya ce kai ula'ika kal an'ami wa'annan fa kamar dabbobi ne sai Allah ce kai balhum adal ai sun fi dabbobi ma bacewa Allah ya kare mu مستكبرين به سامرا تهجرون Allah ya ce mustakbirina bihi kuna masu girman kai a cikin mutane kuna masu girman kai ga wanda alqur'ani ana karanta alqur'ani kana girman kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir baya shiga aljanna har abada wanda a zuciyarsa akwai girman kai daidai kwara azzarra yasa yan uwa girman kai bai da kyawu takama kaji annabi eh, annabi Musa da ya zo yawan mutanensa wa'azi da aka samu tsagera a cikin al'ummarsa wai shi Allah ya bashi duniya cewa da karuna me ya zo yana takama mutane suka ce la tafra
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح نعم.
إن الله لا يحب الفرحين Allah ce inna karuna kana min qaumi Musa fabaga alai hakikan karuna da yana cikin jama'ar mutanen annabi Musa shi ma mabiyan annabi Musa ne da shi ake sallah da shi ake wa'azi da shi ake tahiya isar da sakon Allah subhanahu wataala amma sai Allah ce fabaga alai sai ya ketare iyaka akan wannan aka bashi da ya samu duniya sai ya ketare iyaka Allah ce wa atainahu minal kunuzi muka bashi dauda ta duniya ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa kilannin shagon sa mangaza Allah ce katti ake nemuwa a dora musu ce su bude wannan shago abinda jama'a su suka ya masa la tafra فقال له قومه لا تفرح na'am إن الله لا يحب الفرحين wa'azin da suke masa suka ce la tafrah ka daina fahar alfahari ka daina jiji da kai ka daina girman kai inna Allah la yuhibbul farihin hakikan Allah subhanahu wa ta'ala baya buƙatar masu girman kai ai da girman kai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma iblis na atullahi alaihi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mala'iku duka gaba ɗaya kowa ya duka yau annabi adam sajada Allah ce fasajadu illa
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر.
واستكبر وكان من الكافرين da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aiwa annabi adam sajada dukkanin mala'iku suka duka suna yi wa annabi adam sajada sai Allah ce illa harful istisna'i gun malaman larabci Allah ce illa iblisa banda shaidan iblis aba yaki wastakbara ya ka girman kai ya ce ana khairun minhu ai na fi shi na he wannan adam alkhairin khalaqtahu min nar khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab Allah ce illa iblisa aba shaidan fa ya ki wa annabi adam sajada ga dalilin sa wastakbara ya ka girman kai Allah ya kare mu da girman kai to shine Allah ce mustakbirina bihi samiran wato kuna masu girman kai game da abin da ake karanta da ku na alqur'ani ko alqur'anin da kansa samiran tahjuru sannan kuma kuna masu boye zancen ku kuna kuskusniya game da sakon Allah subhanahu wataala sun manta ma yakunu min najwa ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم نعم ولا خمسة إلا هو سادسهم نعم.
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Allah ya ce ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba wasu mutum guda biyu da za su keɓance a cikin ɗaki ko a biro ko ma a ina ne su tattauna tsakanin su da juna illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudun su duk abin da za su gai Allah shine na hudun su wala khamsatun illa huwa sadisuhum ko mutum shidda ne biyar za a zau za a zauna ana fira a tattauna ana mitin akan wani abu Allah ce to ku sani idan ma ba ku sani ba shi Allah shi ne na shi da su wala adna min zalika ko kuma ƙasa da wannan Allah ce illa huwa ma'ahum face mai iya ta Allah subhanahu wataala tana tare da duk tare da su aina ma kanu duk inda kuke summa yunabbi'uhum bima amilu to a ƙarshen labari Allah zai ba kowa labarin abin da ya aikata kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ba wani ɗaya daga cikin ku al'umma duk duniya in ji manzon Allah face sai yayi magana tsakanin shi da Allah ainin alkiyama laysa bainahu wa bainahu tarjamani ba wanda zai maka tarjama ka ji Allah zai ce maka wani ba kai ne kai kaza ba ka ce tabbas ya Allah na aikata a duniya ba wani a duniya to shine Allah subhanahu wataala ce mustakbirina bihi samiran suna fuskantar da zance suna boyewa suna wasu maganganu Allah ce tahajjurun sannan kuma suna kauracewa alqur'ani sai Allah ya ce أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Allah ya ce, Afalam ya dabbaru alƙaula, am ja'ahum malam ya ati aba'ahumul awwalin shin ba za su tsaya su lura da wannan zance na alƙur'ani ba, ba zai zamanto wa'azi ba gare su wannan alƙur'ani su lura, su natsu, su gane cewa alƙur'ani littafi ne munazzal min Allah subhanahu wa ta'ala, littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da shi, kakin a kawo aya ta alƙur'ani, hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya turo runduna ta mala'iku an sanya mala'ika jibril tsaka mala'ika dubu saba'in Allah yake turowa da aya guda a kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce afalan yadabbarul qaul ashe yanzu ba za su tsaya ba su yi tunani game da wannan zance na alqur'ani am ja'ahum malam ya ati aba'ahumul awwalin ko kuma abinda ake karantar da su ko wani abu ne ya zo musu wanda uwaye su na da ba a karantar da su wannan alqur'ani ba ai mutanen da suka gabata face kowanne Allah subhanahu wataala ya turo manzo kuma ai musu wa'azi sai Allah ya ce أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون Allah ce Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ko shin ba su san waye manzon su ba wane ne aka turo musu shi yasa suke inkarin wannan maganar ka ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala tun farko Allah ce afalan yadabbarul qawla ashe ba za su tsaya ba su yi tunanin alqur'ani ba za ka tsaya kai tadabburin alqur'ani ba ai Allah ya ce a dinga tadabburin alqur'ani ko to Allah ya ce ba za ku yi tadabburin alqur'ani ba afalan yadabbarul qur'an ba za su yi tadabburin alkur'ani ba wannan zance Allah subhanahu wataala su sa lura da hankalta wato da wayo na dan adam da Allah ya maka ka gane cewa alkur'ani shine littafin da ya kamata ka bi Allah ce ko kuma wannan abin da ake karantar da su ba su ji labarin uwayensu da suka huce ai musu wannan wa'azin ba sai Allah ce am lam ya'rifu rasulahum wai shin ko ba san waye aka turo musu ba ba san waye manzon Allah ba Allah ce ba san shi bane fa hum lahu munkiruna suke inkarin abinda manzon Allah yake karantarwa ba su san waye manzon Allah bane shi yasa suke inkari ai Allah subhanahu wataala tini ya gaya muna wane ne shugaban halitta wane ne manzon rahama sai Allah ya ce Muhammadur Rasulullah محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله Allah ya ce Muhammadun Rasulullah ai Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan ma baka san waye shugaban halitta ba waye manzon Allah to Allah ya ce shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun shin ba san waye Allah ya turo musu ba da sako littafi wannan mai tsarki alqur'ani wanda da wannan alqur'ani da ake karantawa dare da rana shi yasa Allah subhanahu wataala yake kawo yake kare mu ta ko ina wallahi albarkacin alqur'ani muke ci littafin Allah kenan littafi mai tsarki wanda Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi لا يأتيه الباطل من بين يديه من بين يديه ولا من خلفه نعم.
تنزيل من حكيم حميد Allah ya ce la ya atihi batil hakikan banna ba ta zawa a cikin alqur'ani to shine Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum shin ba san waye manzon su ba fahum lahu munkirun shi yasa suke kyama suke kwatan inkarin alqur'ani har suke jaye da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون Allah ya ce am yaquluna bihi jinna ko suke gayin akan cewa annabi annabi sallallahu cewa yana da wata rashin lafiya ta hauka ka ji shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan gatan Allah da Allah da manzo Allah zai yi addu'a ya ce Allah ya rintse da kowa da za a rintse da kowa wai gashi shi shawa suke kira suke cewa wai cuta rashin lafiya gare sa na hauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shugaban duk duniya Allah ya ce am yaquluna bihi jinna ko suna tsammanin azancen su cewa wai mahaukaci ne har suka ga manzo suka ce ai mahaukaci ne suka ce mawaki ne shugaban halitta Allah ce bal ja'ahum bil haqqi haqiqan amman annabi sallallahu alaihi wasallam bal ja'ahum bil haqqi ya zo musu da addini na gaskiya shine addini na musulunci addinin musulunci wanda Allah bai bukatar wani addini wanda ba shi ba Allah ce ya zo musu ne da addini na gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihun mafiya yawan su mafiya yawan mushrikai inji Allah Allah ce lil haqqi karihun suna masu kiyama game da bin gaskiya ga gaskiya sun san gaskiya ce amma Allah ce suna kiyama a zuciyarsu ba za su iya binta ba saboda kekashewar zuciya Allah ya kare mu da kekashewar zuciya da yake muna da baki nan ya kamata mu dakata insha Allah a wannan ayar za mu kwana aya ta saba'in sai wata shekara idan muna cikin masu rai da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta duk yan uwa da abokanai suka taimaka a gudanar da wannan tafsiri tun daga masu ɗoka masu tsara wa'azuzzukan masu sa sauti da sauransu masu share masallaci ya Allah kafi fi misalin su bayunka ne ya Allah da mu da su ka samu dace da aljanna firdausi ya Allah muna roƙonka ka sanya muna cikin bayunka wanda za mu za a intar a cikin wannan wata mai tarin albarka ya Allah wannan ƙasa ta mu ta Niger ya Allah ka kare mu na ita ya Allah ka kare mu gaban mu da bayan mu gabas da yamma ya Allah ka kare mu da kariyarka shugabannin mu Allah ka sanya musu adalci ka kare mu da su baki daya jami'an tsaron mu Allah ka kare su da mu da su baki daya yan kasuwan mu Allah ka kare mu na su ma'aikatan mu na hukuma na gwamnati Allah ya kare mu na su a ƙarshe yan uwa kake in mika abin magana zuwa ga jagorori ina nasiha guda uku wa yan uwa nasiha ta fare shine akan mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu ji tsoron Allah subhanahu wataala domin jin tsoron Allah shine watan godabe tafarki wanda yake dora dan adam zuwa aljanna wallahi ba a shiga aljanna sai da takawa ba a shiga aljanna sai da takawa Allah da kansa da ya kawo bayanin aljanna yace tilkal jannatu nurisa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wannan fa aljannar inji Allah yace muna gada da ita ne don su kasance masu jin tsoron Allah da haka mu zamanto ko da yaushe mu sanya jin tsoron Allah subhanahu wataala a zukatanmu abu na biyu shine yan uwa mu kula da haƙuƙuwan juna a zamantakewa ta rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace bu'istu li'utammi wa makarimal akhlaqi an turo ni ne domin na cika kyakkyawan tabi'u ka zamanto mai kyakkyawan tabi'a a zamantakewarka a gun aikin ka ne ka dinga zuwa a lokaci a koma menene sana'ar ka ce ka cika ma'auni hira za ka yi wanka ka yi masa adalci a zance mu gyara zamantakewar mu da yan uwa tsakanin mu da mata mu ji tsoron Allah zamantakewa da muke zamantakewa da mata akwai kha'inci da yaudara wallahi mu ji tsoron Allah mu kyautata sannan kuma abu na karshe shine akan kiyon da Allah subhanahu wataala ya bamu na iyali wallahi duk wanda Allah ya ba diya to Allah subhanahu wataala ya ba shi aiki mai girma shine tarbiyyantar da su ba wani uba a duniya face sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi game da kiyon da ya bashi na diyansa muna ganin lalacewa tarbiyya diyan musulmi yadda suka lalace dan musulmi cikin tufafi wanda ba na kamala ba dan musulmi da aski irin na arnawa dan diyan musulma bata iya sa hijabi ta je gun karatu ba diyan musulma baba na gani mamma tana gani haka za ta fito da mini jib zuwa ekon uba ka ji tsoron Allah abu na karshe shi da karka manta zan rihe da ayat da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe alqur'ani da ita Allah ya ce wattaku yawman turja'una واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جزيت خيرا وكففت شرا وزوجت بكرا وأنجبت عشرا الله يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وانا أدعى خاص بآر الرمى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجت أورا وان إن ذاك كما قول الله سبحانه وتعالى كجت أورا الله يقول رانا ذاك الله سبحانه وتعالى رانا متوكا رانا برنك دنيا النبي محمد shugaban halitta da aka zo ɗaukar rayuwarsa sai ce inna fil mauti la sakarat wallahi mutuwa akwai zafi haka manzon Allah ya gai inna fil mauti la sakarat to Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani ini wanda za ku koma gun Allah subhanahu wataala sai Allah ce summa tuwaffa kullu nafsin sannan za a cika mu kowace rayuwa ma kasabat abinda ta aikata in ma alkhairi zaka ga alkhairi in ka shuka tsiya a duniya ka girbi tsiya a lahira sai Allah ce wa hum la yuzlamuna iya annabi adam kun yi kadan kananan kwari kuke Allah ya kadan ya zalunce ku kun yi kadan Allah ya zalunce ku wannan aya ita ce aya ta karshe alqur'ani fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
masha Allah masha Allah alhamdulillah alhamdulillah barakallahu fikum alhamdulillah kuma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tarshe mu kuma mun ka ƙara samun natsuwa kamar yadda mun ka fara wannan tafsir ga shugabanni sun zaka a cikin rayuwar ɗan adam babu abin da adda daɗi sai shi kasance matasa suna karatu alkur'ani sun rungumi alkur'ani kuma ga shugabanni sun zaka sun gani waɗannan matasa wakilin gwamna da gwamna da mataimakin gwamna duk waɗanda an rike da ƙasar tawa ga suna azamne kuma sun ga yadda matasa suke kwaɗayin alkur'ani suna yi na saboda Allah babu mai biyan su kuma wanda zai biya su gobe a kiyama shine Allah subhanahu wa ta'ala shi a karatu wanda suke yi kuma suna kishin abin shi a dalilin suke son kullum mu ma muna bukata gare ku ko da wani lokaci shi kasance in an ka ce ana karatu alkur'ani shi kasance shugabanni suna zamni Allah shi shi hida mana hukai ne na rahama saboda karatu alkur'ani kamar yadda kun kaji yayi bayani a cikin wa'azin da yi alhurma alkur'ani duniyar ga take tsaye da cananta yau wasu masibu Allah ya gusan mana su wannan matasa a rikanya musu sako ne zuwa gare su ba wani abin da suke bukata sai su ga cewa kuna tare da su kuna ba su goyon baya abin da kun ka iya gusuwa na shawarori waɗanga duk ga su ba kusan su ba kuma suna cikin masallatan gana kulliyomin ba abin da suke yi sai har da alkur'ani wanga bara mun yi sabgatai bakin gidan sarki inda ya har da ce alkur'ani a kai a cikin wannan masallatai kuma akwai nan a cikin shi tare da shi matasa wari ne masu huzubi arba'in talatin a cikin kai suna nan suna yi a rikanya musu da addu'o'i da kuma jagoranci wanda Allah ya baku wannan shine sako kuma gobe in Allah ya kai muna rai lokacin da za a ce ana wannan sabga to duk tawaga wadda atta ku ma'ikanta don Allah ku zanza kuwa ku ƙara ba alƙur'ani goyon baya wannan shine abin alfahari gare mu mu musulmi mu a gabaninmu musulmi wannan shine abin alfahari gare mu kuma muna tsammani